أعوذ بالله السميع العليم والآكبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم من أشهر الحج لهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسه سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجئين والتاجئين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأقراج فريد داري على الإطلاق هتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد والهداية والأمن والستر والتوفيق واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعدفي بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه alhamdulillahi mun shiga zama na ɗari da goma sha shida yau a cikin jawahirar ma'ani muna hallale abiyat baitin da aka tambaye shi tijjani meye ma'anarsa a sufanci wanda matsalan da ke cikinsa ya tare abubuwa ana nuna ka gane manzon Allah a gaiba da zuhuri abin da ake so ka gane kenan tawabba bi ma'il gaibi in kunta za sirrin wa illa ka yamman bi sa'id wa bi sakhar faqaddim imaman kunta anta amamahu wa salli salatul fajr min awwalil asri wannan abin da ake nufi a dunkule a dunkule domin an tafi garin wajen tausiyinsa asali sai mutum ya kasa gane inda aka sa kai abin da ake nufi wa qaddim imaman kunta anta amamahu eh amamahu wa qaddim imaman kunta anta amamahu kai ne gashi nan kai ka wuce gaba kana sallah ganin kanka kai ne ka cika ka'idan fikihu kai ne ka san fara'ilu ka san sunanu ka san wujubatu ka san mubdilatu ka san makaruhatu ka san mandubatu duk wa'innan ganin kanka da kayin shi yasa ka wuce gaban wanda kake gabansa wanda ya kamata ya zamo a gabanka sai ka zamo kai ne gabansa sai ga ka cancanci ka zamo kai ne limani to wannan sallan zahiri ne abinda ake so ka gani ka ga cewa annabi muhammadu ne a gaba shi ake bi ba kai ba shi ne ma'anan bai ce faƙaddin imaman kunta anta amamahu ka gabatar da limamin da kake gabansa manzan Allah kenan eh wa kullu shay'in ahsayna fi imamin mubinin da Allah yake nufi eh
kamar yadda inda muke inda muke sun kalli mutane su sa'anin zama ne ba eh haka ne to da kafa da ajin na ji tsoron kuma to kazancen ma mutum na wani wanda ma gaba da ajin kuma na ke eh ai abin da ake nufi duk lokacin da ka kalli mutum shi kake yi sallah to shari'a ne amma a hakika ba shi bane annabi Muhammad ya gudu to abin da ake son kai kanka limamin da aka sa ka a gaba to ka gane akwai wanda yake gaban ka wanda kake koyi da shi shine sayyidul mihrabi shine manzo Allah shine faqaddil imaman kunta anta amamahu kai ka zo ka tsaya a gaba kana ganin kai ne alhalin kuma ba kai bane asalin sirrin sayyidina rasulullah wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubinin kenan wanda mala'iku ma da shi suka yi koyi to kusan baitin abin da yake son ya nuna ma kenan ka gane annabi a gaiba eh yawa saboda haka zaka fara kaddatar da shi a hayal shi shi yasa malaman suke cewa man qala la yusalli illa khalfa salihin la yusalli walau fil haramain wanda yace ba zai salla ba sai bayan mutum salihi to ko ya je maka da Madina ba zai salla ba domin wanda jikin da aka nuna maka ya san fikihu ka san aikin da yake aikatawa oye saboda haka idan ka bi shi akan annabi kake bi ka zauna lafiya shi ne to ai abin da ake maganin kenan shi ne tawa ba'adi ma ilgaibi in kunta za sirri to ka yi sallah ka dinga kallon abin a gaibance in kai ka shiga cikin wannan gudun wa illa in kuma baka yi ba to taimman bima taimman bisa ido bisa khari eh sai ka yi taimama da ruwa da dutse da ƙasa saboda shine farillanka saboda haka shi ne kai ka kalle shi a mutum din sai ka ce to baka yadda ka bi shi limanci ba baka yadda ka duk wannan shari'a ne ai eh shari'a ne amma hakika manzon Allah ne eh hakika manzon Allah ne wannan shine abin da ake son a nuna to kaga وقدم إماما كنت أنت أمامه معناه إعلم أن الإمام الذي يلزم تقديمه ها هنا الإمام اللي أكزن أكغاني يسوى أن يقال فيه هو الشارع كذلك الشارع وما, وما الشارع رسول الله ويسوى أن يقال فيه هو الأقل تو أقل وني أقل رباني أقل رباني شي أقل رباني هنكلي يتمسابن الله ني saboda haka ayi annabi Muhammad a duk wani abin ya shiga rikici in za a yi gyaran sa to da hankali yake ai muhudi ne mai shirarwa ne ai hadi ne a gurin haka ne to amma ka gane shi ne a haka ba za ka iya ba dole sai an shigar da kai ta wani kwana saboda shi manzo Allah a kowane ɗarfin guri ba bugun da baya nan saboda haka duk aikin da zai kuma a ko'ina za ka ga maslaha ne a ciki ko da wajen yakin duniya ne ko da yakin ukraine da yanzu bugawan da ake manzo Allah yana tsakani domin wani sai ka zo za ka harbe shi annabi ce maka bar shi mana sai ka je rahamaniya ta zo maka gashi kuma shi zai iya kashe kan a lokacin sai kuma a bar shi a ce ya wuce wani kuma a ce ka wanda shi kawai haka ko ina annabi Muhammad yana nan to yanayin yadda za ka gane tadakuli cikin lamari shine ma'arifa eh da ma'arifa ake ganewa eh fa ma in kunna in mun ce huwa shari'u sallallahu alaihi wasallama shine mai shari'a sallallahu alaihi wasallama fa anahu fa ma'anahu ma'anansa haisu wasalat ayyuhal abdu ila tatahiri bil ma'il gaibi duk lokacin da bawaye tsarki da ruwan gaiba almazkura wanda muka ambata wasalat ala gayatihi to ya sadu da abin da ake bukata bi ma'ana ya gane abin da ake nufi kenan in kana bin mutum sallah ba shi kake bi ba kana bin wanda yake boye ne shine manzo Allah wa aratta salata li rabbika kayi nufin kai sallah ga ubangijinka faƙaddin imaman faƙaddin imamul akbari ka gabatar da imamun nan mafi girma kaga wa kulli shay'in ahsayna wa fi imamin mubinin waye faɗa masa imamu ubangiji ne to saboda haka huwa imamul akbari shine limami mafi girma wa qudwatul uzma al ashhar shine koyi kaga لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وانني النبي محمد وقت دادي كي كوي دشي في حضرات ربك gashi nan ka zo saduwa da ubangiji ne amma annabi Muhammad zaka sa gaba domin shine wasitatu bainaka wa baina rabbika shine hai lika wanka sha hatta haqiqata sallallahu alaihi wasallama domin ka riga ka gane waye a gurin sha hatta hakikatahu ka gane waye ke gurin annabi Muhammad eh ka gane hiyal wasatu to nan shine wasida kaga yayi walladina amanu itaqulla wa tagu ilayhi to annabi Muhammad yake nufi bainaka wa baina rabbika tsakaninka da ubangijinka waye zai shiga annabi Muhammad ne walam yusalli khairan illa walam yusalli khairan illa minha ba ta inda za ka samu alhairi sai ta nan walil matsamai laka duk abin da ka yi kwaɗayi gare ka fa wasulul hairi min rabbika shine samun alhairi daga ubangijinka harijan an da'iratiha ya fita daga kowa daga kowane da'ira sai dai daga nan daga wannan gurin kake samun alhairi to ka gane waye a gurin kenan wa ma'ana qaddimu qaddamahu ai ta'addab bi adabihi kai ladabi irin ladabinsa ma'ana ka shiga cikin suluki kenan shine can shi ba muke cewa ta'addab fi zahiri wal batini bihi yura al mar'u lil mawadini kai ladabi zahirinka da batininka shine zaka hau kowane irin kujera wajen Allah lafiya eh kai ladabi in don lamarinka ba ladabi to mutum a ruguje yake eh eh ba inda mutum zai kai in ba shi da ladabi cikin lamari Allah ya kiyaye mu eh wal wal tazambi mutaba'ati ka lizimci bin annabi Muhammadu cikin ladabi waj'alhu qiblatan ka sanya shi shine abin ganin ka shine Imam Malik yake cewa lokacin da Sayyidina Umar da Mansur Mansur Ja'far al-Mansur ya shigo cikin Madina yana daga murya yana magana da Maliku sai maliku ya ce haɗir sautaka ka yi ƙasa-ƙasa da muryarka domin ubangiji ya zargi waɗansu mutane allazi na ya rafa'una a suwatun inna rasulallahi kuma ya yabi waɗansu mutane allazi na ya gudu na a suwatun inda rasulallahi masu yin ƙasa-ƙasa da muryarsu ya ce to ai annabin kamar ya koma ga Allah ya ce a hurmatuhu ba'ada wafati ka hurmatihi fil hayatihi yanda alfarmansa yake raye haka da ya koma ga Allah ma alfarmar ta nan in manzo Allah in ya aure mata ya saka duk duniya ba wanda ya isa ya aure ta hakan ya koma ga Allah ma duk duniya ba wanda ya isa ya aure ta duk duniya ba wanda ya isa ya aure ta saboda shi uba ne na kowa sai shi ke shi ke sai Ja'far al-Mansur sai ta shi suka je gaban manzo Allah sai ce to yanzu zan kalli annabi ne in yi addu'a ko in juya baya in kalli ɗakin Kaaba in yi addu'a sai ya ce ka kalli manzon Allah shine kiblanka kaga shine wasi danka bainaka wa bainar rabbika ba ɗakin Kaaba ba wannan shine dan tamiya ya kawar shine wahabiya suke cewa a juya baya wa annabi a kalli ɗakin kaba to anan kuma wani abin mamaki wannan salmanu da ya zo zai kafa maulidin nan wannan maulidin da aka fara yi shekara uku a makka ai a madina ya buɗe a gaban manzon Allah ya zo kallon annabin ya yi addu'a ya ce a fara yin maulidi a ƙasar duk kuma wanda ya yi magana saboda ka ai an san waye an san waye annabin ne shine kibla din kaga yana waje alawi kiblata wajhika wata wajhatuka shine kaga hadisin wannan makawan da yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zan yi ina son Allah ya mayar da idanuwana me zan yi ya rasula ka roƙa ma Allah yake ka shiga masallaci ka ce kai tawassuli da manzon Allah shine tsanin ka shine da zai mai da kai wajen Allah yayi kuma Allah mai da shi li yasulaka bidhalika ridan min rabbika in kai haka zaka samu yardan ubangijinka li yasulaka bizalika a ridan min rabbika zaka samu yarda a wajen ubangijinka in ka sa annabi Muhammad shine a gaban ka to shi yasa iyayenmu sai suka yi kokari duk wani abu sai maka annabi Muhammad duk wani abu sai sadaka da annabi Muhammad saboda ka saba da wannan kafin in ka riga ka saba sai ka zo ka samu sauki yanzu kan ka samu shewin izala ka ce masa annabi Muhammad annabi Muhammad ai kai ka buga to dan yaron karami in ka zo sai ga ya riski abin da ya riska a wajen annabi Muhammad wanda shehin su yayi kusan mutuwa bai riska ba bai riska ba saboda ya ɗauki annabin mutum ne kamar shi saboda haka kawai in kana da bukata da shi kai bukata da shi yaro yanzu kuwa a cikin gidan da yanzu a kira yaran na zuwa kace zo ka bani saboda manzo Allah zai baka zai baka saboda ya saba jin sunan annabi Muhammadu ya saba jin sunan annabi Muhammadu kaga zai tashi da shi kaga an an yanke mishi da jijjuka wanda kaɗan zai ƙara ya liski wasu abubuwa nan gaba wannan shine manufa wannan shine manufan ɗariƙa shine manufan ɗariƙa mutum yana yi yana yawan salati yana yi yana yawan salati yana ƙara buɗuwa yana ƙara buɗuwa yana ƙara buɗuwa yaro ƙarami sai ka ga ya fahimci wani abun aka zo aka yi magana in yayi magana sai kai tsammanin mala'iku ne suka gaya mar saboda nauyin maganar ya fahimta amma yake samu katon malami ana cewa babu kaman ka babu kaman ka bai fahimci komai akan annabin ba ai ta tsalle Allah ya kiyaye wa qawluhu kunta anta amamahu da yace kunta anta fa innaka qabla hadha at-tahiri ka gani ai kai kake gabatuwa akan ka san ne sharadin limanci abu shida ne don haka baka wannan sharadin limanci in ka zo ka buga ka tsaya ka gama rawaninka ka shawo a baya ka tsaya gani kake a garin babu kaman ka e kai ne liman ma har ka faɗa aka ki kai kai ta bala'i ana kana matsayin liman a ce kaza kaza kaza kaza kaza akwai liman ma da zai ce maka idan ka iya ka riga shi sallah Allah bai karba ba eh duk akwai wannan ba to duk gani yake shine asalin abin to shine kunta anta amamahu fa innaka qabla hadha tadhiri kafin ka gane wancan mutaqaddiman ala shari'i zulman wa udwanan ka gabata a gaban kai kai ba kai ne limamin ba kana ganin kai ne limamin zulman wa udwanan ala shari domin kai kana gaban annabi Muhammad ne kuma kana ganin kai ne kai ne limamin kuma ba annabi ba kuma annabi ne limamin ba kai ba amma kai sai kana ganin kai ne limamin wanda ko a shari'ancan abinda ka sanin aka sa ka ka zama limancin ai annabi Muhammad ne sanar da kai to ai kamata ga malamin ka ga ka to sai ya su a wajen gabaki ɗayan ba san akwai annabin ba balle a bashi wannan matsayi eh tunda ai ba san annabin yana gurin ba eh tunda yanzu ka je ka ce wa dan izala ko wani masallaci akwai annabi ya da wanda ya assalamu alayka saboda sun ji an ce damirul muhadaba ne suka canza suka ce assalamu alayhi saboda karkaci assalamu alaika a tabbatar maka annabi yana masallacin saboda eh kuma ga damirin yadda take kenan wannan kuma shine ta yin sayyidina Umar bin Khattab da Abdullah bin Abdullah bin Umar daga manzo Allah shine Abdullah bin Mas'ud da suka dauka da yake cewa لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على قيد حياته نقول السلام عليك ولما توفي فنقول السلام على النبي sai in suka zo gudun atayya sai su canza wannan sai ce assalamu ala nabi wa kan su ce assalamu alaika saboda kar a ce annabi yana cikin masallaci saboda wannan ne shine shine ai abun yana da wani iri sai mutum yana shige-shige tukunna ka gane sai ga mutanen da gaske ba su sama inda annabi ya sa kai ba gaskiyar labarin eh to wasu kuma an sa su ne da karfin tsiya sai kuma suka yi da suna jin larabci suka yi da eh hakan ne in aka zo kuma keke da keke ka ce mutum ya yi li'irabin larabcin ba zai iya ba dan ba zai iya kora annabin ba dole sai ya tabbatar da shi Allah ya kiyaye ta kuma linar suka je hawaka kaga mutum yana hukunci wa kansa saboda son zuciyarsa akan cewa shine liman wala tas'a illa fi mutaba'ati murabaka muradaka mutum baya tafiya sai cikin bin son abin da yake so wala mai kullaka wulu'an babu wani shiga illa bi rida a nafsika dai sai yarda da kanka to ba idan an hadaratul ilahiyya kaga mutum ya nisanta gabarin halaran ubangiji saboda bai bawa mai haƙƙi haƙƙinsa ba ومتعين عن الاتساج دي أوصاف روحانية بيدي صفة دي صفة صفة روحانية با صفة روحانية شيني تدي أن النبايا وند جمع وكرنتا وند أركاكا كبر أدوان كبر ظلم كبر حسد كبر بغض كبر رياء كبر متابعة الهوى كبر كذب كبر بهتان كبر حسد كبر بغض كبر wayannan duk gaba ki daya idan ka cire su shi da aka dawo daidai da abin da ake nufi to a kowane rana a sufanci abin da ake son a auna mutum kana son ka gane wannan eh to da Allah wani mu'amala ne ka yi kasancewa wannan haramun ne wanda kullum kake cikin sa misali yi da mutane ka san yanzu ba dauke shi haramun bane kwarewa ne kawai dan wani dan aje gurin a yi hira ya yi zube ya zubar da labari kawai sha abin da ke nufi to a maganan da za ka yi wa wani ba gaskiya ba ne to a ina kake sai ka duba cewa sai ka je wajen abokanai sai ce to ka rage zuwa wajen abokanan ba kullum ba ka gwada ka gani saboda in ka je za a yi hira in aka yi hira za a ci naman wani don za a yi gurmin wani za a zagi shugaba ko gwamna ko wani maganan siyasa za ta tashi ko maganan 'yan gari ko maganan fahimta ko kallon mata a kan hanya ko masu wucewa a wajen hira zai yi wuya a zauna ba a yi wannan ba zai yi wuya a samu wannan gurin a wuce shi ba a yi hakan ba to shikenan idan za ka yi abin da za ka yi za ka iya faɗa a gaban wanda ka faɗa abin da ka faɗa a gaban sun za ka faɗa a gaban shi wanda ko faɗa a gaban sun ka fi ƙarfin sa ne ka faɗa a gaban sunansa ka yi da shi giba ne algiba kuma shaddu min zina ya fi zina tsanani to me ake nema ashe wa man malaka lisanuhu faqad naja in ka mallaki harshen ka ka samu tsira saboda lisanuka saifuka harshen ka takobin ka ne fa in lam taqdahu yaqta'aka in baka yanka in baka yanke shi ba shi zai yanke ka sai a ce su shikenan ƙarya nawa kake a kullum sai ka auna ka gani a rana ɗaya in daɗin hira ya yi watakila za ka yi ƙarya goma sai ce to ka rage biyu karka ce ka bari gaba ki ɗaya a sufanci abin da kira ka rage biyu in ka rage biyu to ka ɗan kwan biyu kana tafiya da takwas ɗin ka kiyaye a cikin takwas ɗin ka sake rage biyu shi ma kana tafiya kana tafiya ka ƙara rage biyu haka za ka dinga tafiya sai ka cinye shi kaga to da ka rage biyu din nan a ina sauran lokacin da kake wannan abun a me ka samu kamar da kanka to da wayin nan ne za ka tafi har ka zamo ka zamo almajiran sufaye kuma ka samu abin da ake bukata da kai idan wajen zaman da kake zuwa sai a ce to gobe karkaje yau ka dake a gida sai ka ga a gidan da ka zauna ka yi irin wannan surutu ko kuma baka yi ba in baka yi ba to shikenan sai ka gane shi ashe in baka shiga cikin can ba akwai abin da zai faru in baka shiga cikin can ba akwai abin da zai faru wannan za ka gane da ka gane na ci gaba to daga nan to shi yasa su ba suka ce ka rike sharbi ka rike carbi yanzu idan ka je ka zauna tare da yan kallon kwallo wannan yana da carbi yana istighfari wannan bai da carbi iyakansa iyo ko ana kallon wrestling ko ana kallon boxing ko ana kallon film kowane irin film da mai kallo yana astaghfirullah da mai kallo yana shiru waye ya fi daukan dala ba gammo to ka ga mai carbi ya ce astaghfirullah ko da yayi ihu watakila yayi karamin ashar kai yayi babban ma yace astaghfirullah kaga wattabi usayyi'ata alhasanata tamwaha idan kai mummunan abu ka faɗi mai kyau sai a ɗauki ladan mai kyau sai a shafa wancan wanda ya shiru kuma fa abin yana kansa wannan sai izala ta yi kokari sai ta raba mutane da wannan sai ta raba mutane da wannan duk iyayenmu sun yi kokari sun jona mana wannan ne dan mu zama mutanen kirki da wuya mutum ya rike wannan habalul misali da wuya ka rike shi baka kira Allah ba yana da wahala ka rike wannan baka kira sunan Allah ba sai kowane suna ko za ka kira to ashe kiran sunan shi kansa taimako ne to wayannan abubuwan in aka duba aka ka kasa kaiwa can sai a ce to bi wannan hanya dan dai kai a yayi ka in ka kasa din nan sai a ce duk wannan duk ta gunda za yi kuma ana jin tausayin ka ne yadda za ka zauna da rabbuka lafiya a zauna lafiya tsakaninka da ubangiji wannan shine sufanci shine manufar shehu tijani shine kuma wanda ba su fahimci manufar shehu tijani ba suka zo suna tamar ihu da yake menene kare ya baya haushi wa rana rana ta kasa hudowa sai ya gama ya gaji ranar ta fito ko yana cikin yi ta fito kamar yadda yanzu ga jawahirul ma'anin a gaban kowa ya za ka yi da ita za ka iya mai da ita baya ko kuma ya wanda yanzu daga fara karatu mu zuwa yanzu an sai jawahirul ma'ani ban san adadin sa ba saboda har daga waje na san an turo Najeriya an tura Ghana don samun jawahirul ma'ani don a ga me yake cikin ta saboda wannan karatun da ake tashe wa kullu shay'in inda bi miqdari ma nazilu illa bi qadarin ma'lumin lokacin da Allah yake nufi yanzu watakila an fara akwai wanda kuma za zo su ninka fahimtar ya fito kuma a fito da shi gashi nan ta wani usuluri kuma daban Allah ya isar da abin da ake nufi Allah ka ba mu albarkacin shehu jami wa gariqan fi bahri zulmati kaga mutum yayi nitsu a cikin kogin duhu bima bu'udat an min nawari rahmat saboda ya nisanta daga barin hasake hasake na rahmaniya la talum bi ahkami shar'i wala tantafi ilha kar ka zargi hukuncin shari'a kar ka waiwaya zuwa ga haka ligalabata hawa alaika saboda ka sami son zuciyarka ya rinjaye ka wasu riyanis sammu ko? o bi sur'ani wasu riyan siryan ya shi naso wasu riyanu sammu saboda abin da ake nufi da siryani idan ka ɗauko man gyaɗa ka zuba a takardar nan kana zuba shi ake to gurin da ka sa ga shi ya kan sana amma zai na so to shi ake nufi da saryani yana shiga ya yi ta tafiya ne shi ne saryani shi ne ya yi alama alaikum awwali hukum lazi wa alaikal tijai wa alaikal tawakkuli suka ce wa lahu da kawo ta kai itimadi wa bi jami'il majari a hakanin karratai wa bi ikirari bi saryani kayyumiyatika saryani kayyumiyatika fi kulli shay'in yawa to shine saryani sammuhu na a ce sunmu ne sunmu guba kamar yadda guba yake na sofi kulliyatika a cikin dukanka idan ka idan aka sa wa zuma guba gaba ɗaya kai za ka zo kana shan zaƙi ne sai ka sha tukuna sai a saurari kuma natijar kumfan baki ya zo da maƙewar wuya da sauransu an zuwa maka yawo maciji ne a ciki baka sani ba misali eh fa anta shi haqiqatu abdun mushrikun billahi kai a hakika kai bawa ne amma kai shirka da Allah eh saboda wannan shine hada wancan da wannan ne likaunika nasabta nafsaka ilahan tu'badu min dunihi saboda kana in ba kai aka zuwa to kaga kamar sallar yin izalamu kuna zuwa ana yin alola in da ku yi tafiya da su za su wuce gaba wai in ba su ka bi sallah ba Allah ba zai karba ba nasabta nafsahu ilaha mushriki ne ai nasabta nafsahu in dai ba shi ka ji ba wai shi kawai ana alola ko in ya ga kun fi karfin su yayi ta alola sai kun yi da sallar tukunna ya taso ko ya je ya je bauli bai dawo ba wai shi bai yarda da ku ba sai dai kun ce shi za ku bi eh ai in kuma yana gani ya ce ku buɗe ido dama ana alola zai sai wuce ya haka da hannu sai ta yi sabu wai shi ga shi nan dan iska abin girman kai ya riga mutum ya naɗa kansa bala'i bai sani ba shi gani yake yana burgewa ne kuma bala'i ne kaga ba wanda ya isa fashe shi to kaga idan wannan ne fa an tafi hakikatu abdun amma mushrikun billahi saboda kai ne kake ganin ka sani kuma wani lokaci su kuma Allah ya yi mun ga abubuwa gaskiya Allah ya saka da alheri. Eh fakar gani sallallahu alaihi wasallam fi ma'ana fi hada ma'ana. Manzo Allah ya ce mata ta kubatu sana'i ilahin ya ubadu min dunillahi. Babu abin da ke karkashin sama a karkashin sama kubatun takan sama'i ilahun babu wani ubangiji ubadu wanda ake bautawa min dunillahi a azan hawa mutba'an. Ta da son zuciya. Babu san zuciya ba ta kuma kidan ce eh mutum ya zo yana da gemu kawai gemun shi ne sunna eh shi da kansa ya ga ya ka gemu wai ba zai bi ka ba ka da gemu sai ya wuce kawai ka bi shi in ba ka bi shi ba ba zai yi ba an yi abubuwa an taimake su sun halaka da yawa Allah ya kiyaye gani kuma suke wahum ya shiru na annahum muhsinuna sun'a su a tunanin su suke ganin su ne suka fi kyautata aiki na Allah duk wanda bai bi su ba to ya faɗi kuma kullum a hakan ake an kai mutane an baro mu dai Allah saka iya mu da alkhairi Allah saka musu da alkhairi Allah saka musu da alkhairi Allah saka musu da alkhairi Allah saka musu da alkhairi da suka yi mana sallan gawa suka ɗauke mu suka jefar da mu a wajen bayan Allah dan mu zamo mutane eh gashi abin ya fara zama eh wanda da su da su rike mu wan nafsu kad ifil inta habalu shabbu ala hubbu ridai wa in tabdilhu yanfa'in duk yaron da ka sake shi ka haɗa shi da malamai ba to daidai yake da mai shan mama ya tashi da shagwaba kullum yana ganin ka kai banza ne amma ka yi masa haka in fiɗa ne kenan yato sai zama wani mutum sai zama wani abu annabi yusuf da aka raba shi da uban ya ya zama a misira wanda suke tare da uban sun zama abin da ya zamo ai saboda in fiɗa ne an raba tsakanin ya san duniya saboda raba tsakanin kasan duniyar shi kansa wani abu ne ban ka yi mai izini kuma ka kai shi da niyan ya yi karatu ba ka kai shi da niyan yi ka gaji da shi ba shi ma akwai inna mala malubin niyya ce in ka ɗauki yaro ka kai shi makaranta kan ya dame ka ne a gida ka rasa inda kai da shi je ka makarantar allo shikenan sai ya zama dan iska amma in ka ɗauke shi ne da neman Allah ya masa albarka ya je yi karatu daban yake saboda abin yana tafiya ne akan niyya yana tafiya ne akan niyya Allah ya kiyaye bal za ubiran nazim abaran nazimu bi kaunihi kunta amamahu shine mai mai mai magana yake cewa ya abara mai nazimi ya ce bi kaunika kunta amamahu kasancewanka kana gaban wanda yake gaban ka iz law kunta halfahu muttaba'an lahu ina ma ka zamo kana bayansa ne kana bin sa kai kanka da kake sallan kadarta annabi Muhammadu ne a gaban ka kana koyi da shi ne ka tsaya a gaban ubangijinka bi adadika a mislu adadi ladadinka irin ladadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka yi ruku'u irin na annabi muhammadu kana koyi da manzo Allah bi adadika mislu adadi ka taso ne sallallahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kana koyi da manzo Allah bi adadika mislu adabahu kayi sujudi bil hudu'i kana kallon yadda annabi yake yi kana sallan kai kanka limamin kana jin annabi ne a gabanka ba kana kallon kanka ne kake yin sallan dan kai ba to wannan shi ake bukata ka samu a cikin sallah to idan ka samu wannan to ka samu abin da ake nufi baka zamo shirme ba iz law kunta halfahu muttaba'an lahu lam tuhalifuhu bi mutaba'ati hawaka da ba za ka saba masa ba yi muta ba ta hawa ka da son zuciyanka war da ka annar suka balle ka yadda da kanka wasu aika fi mardatiha ka tafiyar da aikinka cikin neman yardan ta muhadiha wa harajika da gudun ka min makariha duk abin da ake ki wa mudariha da abin da ke cutarwa wa in kana fi zalika suqtun rabbika wa in kana fi zalika suqtu rabbika idan ya kasance akwai fushin ubangijinka wa haza huwa taqdimu bayna yadi shari shine to fushin da Allah zai da kai da ka gabatar da kanka kana gaban Annabi Muhammadu kana yin aikin kanka ne ba aikin Annabi Muhammadu ba aikin kanka kake yi ba aikin Annabi Muhammadu kaga mataki uku ne yanzu a limancin ma wanda yake yin na shari'an yana ganin ya fahimta ne yana da sauki amma a sufanci shirka ne to akwai wanda kuma ke limancin yana yi ne shi kawai yana ganin shi ya fi yarda da kansa kuma bai san komi daga cikin hukuncin ba amma riga ya naɗa kansa a matsayin malami to wannan ya fi komi haɗari hawa uku hawa uku domin akwai wanda yake ya naɗa kansa saboda ganin ya isa komi yana ganin ya gaji sallan iyaye ya gaji alolan iyaye ma'ana ana yi a gaba ana yi a gabansa ko ana yi kullum tare da shi amma ba zai iya bambance kabili da ba'adi ba yaya zai yi da al'umma idan sallan ta rikice shi assalamu alaikum a sake ko yaya kuma ga malamai shi ya ƙi yarda su wuce saboda bai yarda da su ba shi ne bai yarda da su ba amma zai ja su dole su bi shi ko saboda mulki ko saboda kuɗi ko saboda ru'yatul fadli ganin ya cancanta kaga mataki na farko mataki na biyu alhamdulillah mataki na biyu ya kasance ya san ilimin amma baya ganin annabi a gabansa shi yana ganin kawai karatunsa yake kallo yake bi ya fahimci kawai shi ne mai karatu shi ya iya in ba shi ba kamar sa to mataki na uku da karatun kan da komai za ka yi sallan annabi za ka kalla a gabanka shi ne ainihin matsalabi shi ne abin da ake nema shi ne abin da ake nema idan baka iya ba to a matsayin sufaye kai mushriki ne domin ka yi zalunci ka gabatar da abin da ko ina ka zo ka tsaya annabi Muhammad yana gurin yana cikin masallacin da shi yake sallah dan baka ganin sa shine kake man jaye kake jan sa sallah yadda ka ga dama kaga ya zama mushriki a wajen sufaye eh kaga anan fushin Allah ne zai same shi saboda ya saba da ka'idan da aka aka aka ajiye masa وهذا هو التقديم بين يدي الشارع المسره wanda aka bayyana bin nahi anhu an hana fi kauli subhanahu wataala da ubangiji yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi ya ayyuhal ladina amanu la taqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi kar ku gabata gabanin Allah da manzansa ka gani kar ku gabata gabanin Allah da manzansa sayyidina Abubakar mutane biyu ne suka taɓa wuce gaban manzo Allah suka yi sallah sai na babakar wakila ya yi sallan kwana takwas na rashin lafiya manzo Allah yana dinsa sai na Abdurrahman bin Aufin ya yi sallah sau ɗaya manzo Allah ya bi shi amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina Abubakar ya yi sallah ya tafi maslaha wajen dawowa ya samu manzo Allah ya samu sayyidina Umar yana yana sallah a sayyidina Abubakar yana sallah sai ya ji ana ta gyaran murya ana ta gyaran murya sai na abubakar sai ya fahimta manzon Allah ya shigo yana fahimta sai taka a ƙara ilalwara sai koma baya yana komawa baya manzon Allah ya wuce da manzon Allah ya idar da sallah sai ce abubakar me yasa baka cika sallah ba ya ce wa mali a idinu abi kuhafata wane ne ɗan abu hafata ya tsaya a gaban manzon Allah ya ja shi wane shi da yin wannan to kaga wannan tun da ana ganin babu manzon Allah a zahiri ai a baɗi ne yanzu kowa yana tsayawa ne aka haka to a zamanin manzon Allah mutane biyu ne kawai suka taɓa wuce gaban annabi Muhammad daga sayyidina Abdurrahman ibn Auf sai sayyidina Abubakar sai na babakar ko lokacin da ya ce amirhu bi an yi sallibin nasi ku ce wa abubakar ya yi sallah wa mutane amirhu kaga umarni ne to manzo Allah yana jin shi daga cikin gida amma yana sallah tare da mutane manzo Allah yana jin shi wannan shine amma banda haka manzo Allah tun daga alimul gaibi ila zamanihi ila yawmina ila an yafasa Allah ardu huwa al-imam manzo Allah shine liman manzo Allah shine liman na'am kaga ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku gabata gabanin Allah da annabi ma'ana ga annabi ne yake sallah ka bi shi shine ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu kar ka yi zaton wayin yana tafiya ka wuce gaban shi kar ka dauki annabi a haka tafiya ka wuce gabansa shi annabi Muhammad komi na shi ibada ne amma akwai abin da ya kai sallah to duk wani abu da za ka yi shine ranar nake faɗa riga in da ka sa in ka ce saboda annabi ne ya sa kana da lada amma kawai ka zura ta ka zura a banza ruwa in za ka sha in ka sha saboda manzo Allah ya sha ga yanda ya sha kai ma za ka sha saboda shan manzo Allah kaga ka gabatar da annabi cikin ayyukanka kenan gaba ke daya ko me za ka iya zamo annai Muhammad yana ciki to shi ne takalmin za ka sa ka yi sa wanda annabi ya yi ga yadda manzo Allah yake sa takalmi da kafan dama yake farawa in za ka fita daga gida ga yadda manzo Allah yake fita daga gida ga irin abin da yake yi ka bi sunan annabi Muhammadu ne idan za ka cire takalmi ga yadda annabi Muhammadu yake cirewa da kafan hagu yake farawa idan za ka sa wando da kafan dama manzo Allah yake sawa a zaune idan za ka cire da kafan hagu yake fara cirewa wayannan duk da baki duk lokacin da kai shi kana cikin ibada kuma kana bin annabi shine limamin ka kan abu kaga nassin qur'ani yayi maka yayi eh kaga la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli can laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun duk koyi in dai kuna son ku yi koyi ne to annabi Muhammad ne to ya zaka yi da ka ba sai da ka ba dole sai ka sani ko ka zauna da wanda ya sani ka dinga bin shi ko kuma in baka yi haka ba to ka shiga cikin garari kuma Allah ya kiyaye mu. Ya sake cewa, fala wa rabbika, fala sai da ya kore, ya ce wa rabbika na yi rantsuwa da Ubangijinka ya Muhammadu, la yi na mutane ba za zama muminai ba, hatta yi haƙƙi muka fi ma shajar rabainahum sai sun sa ka kai ne a gaba cikin dukkan lamarinsu. Ai, abin da ke tabbatarwa kenan. To irin hukuncin, irin fahimtar shautu da Alƙur'ani kenan, irin fahimtar shi wuce da hadisi manzala ba ka isa ka kauce ba sai dai baka da zauki kawai fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita abinda ka hukunta su ji ba su ji wani motsi na son zuciya cikin lamarin ba wai sallimu taslima su miƙa wuya miƙa wuya cikin abin to shine zaman su lafiya da Allah shine zaman su lafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga idan aka yaka kaga in ka dauki wannan ayat zaka ga la karkan lakum fi rasulillahi shine a nan gurin la taqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi shine duk wannan ayat ce kuma duk abin da za nuna maka ittiba'i rasulillahi ne shine suka ce al'amru kulluhu fi ibtida ila ibtida ibtida ila ibtida'i lamari dukkan su yana cikin bi ne ba na cikin kaguwa ba ba za wa ma'ana ƙaulu shine ma'anan da ya ce kunta anta amamahu ga shi kana tare da shi kai kana ganin bayana wayan kulla idan mun ce al'amamun da zai ta kaddamahu ya fita daga wancan zai koma wanka matakin akalu wanda akalu shi kuma yadda ya rabu marati wayan kulla in mun ce amamu allazi taqaddamahu wato abin da yake gaba shi muke magana to huwal aqal shine hankali wal aqal ha huna hankali anan huwal aqal rabbani al mustatir fi hadaratil ghaibi shine hankali na rabbani mai raino wanda aka suturta shi cikin hadaran gaibi allazi kana siffatul ruhi wanda shi siffan wannan aqalun na ruhi ne awwalan na farko qabla tarkibi fil jism kafin a jefa shi a cikin jiki jiki kan ai kwasfa ne jiki buhu ne jiki kwantena ne abin da ke ciki wanda aka sa a ciki shine kayan shine yake nuna maka me darajarsa to me yake cikin shine al'aqalu war ruhu wannan akalu da ruhu shine saboda shin kwantena ba wani kaya mai girma ciki wannan kayan shara ne wannan kuma kayan gol ne wanne ne saboda haka idan kwantena ne sunan shi kawai empty saboda haka empty kuma layista amaru layista abu she'an alai ba za a ce komai da shi ba saboda abu ne kawai haka to abin da ake bukata ka gane shin idan ya zamo mutum ba rai a jikinsa sunan shi mutum saboda haka ba mutum ba ne saboda haka me zai sa shi zama mutum ruhi to wannan ruhin shine kayan tsada shine aqalur rabbani almustamirrun bir ruhi wanda aka sa shi qabla tarkibul jismi shi jiki yana hauhawa ne daga mani jini tsoka kaga tarkibi ne eh tarkibi ne yana yana mani zaman sa daban yana jini zaman sa daban yana tsoka zaman sa daban summa me sai aka masa ruhi ka gani fa inna kana lil ruhi bi manzilatil basar lil ayn daga shi ruhi a jikin mutum kaman bassaru ne lil aini kaman gani ne da idan eh da kana haka rai yana zuwa sai ka bude ido to me yasa da hakan baka gani saboda ba ruhin saboda ba ruhin eh albasaru gani ainu ido ba za ka hada shi albasaru gani al'ainu ido kama an albasaru kama an albasara kama yadda gani tankashu bi haqa'iqil ashiya'i adh-dhahira fil aini yanzu yake ce ga wancan na ganshi da jan riga ga wancan na ganshi da bakin riga tankashu anka ganinka da ganin dabba ba iri ɗaya bane dabba jannan fari take gani baki ma fari take gani ita abu ɗaya kallo kallo ɗaya take ma koni duk dabba ba ta ganin kala na'am haka haka aka yi ta haka aka yi ta an yi ta da hakan ne eh ita wannan tsarin ta daban irin yadda Allah ya yi ta eh sirkin aiki na'am an gane wasfan haka nan shiffan ya kasance haƙaƙul ashiya zahir tun al'ayin kazalika al'aqalu rabbani to haka nan hankali na rabbani allazi kana wasfan li ruhi wanda ya kasance shine siffa na ruhi qabla tarkibi fil jismi kafin a jona shi a cikin jiki kan kashu biyar haqaiqil ashiya il batina ita kuma tana nuna maka abubuwa na batini haka hankali in ce ya ce na ga can ana gudu to gudun nan akwai wani abu to ai ba ba idon da ya gani ita hankali ita zai gaya maka a kowane abu domin yawa to ai ba idan ne yake gaya maka gudun ba a a ganin da kai daban shi kuma zai gaya maka in ai in ka ga ana gudu to a kowane abu amma ba idan ne yake baka wannan labarin ba hankali ne ko ba shi bane shi ne yake baka labari to shi kuma ai ba dini ne kaga bai ga gurin ba bai je gurin ba amma da ya gana gudu saboda haka ko in ana gudu to akwai wani abin da yasa ayi gudu eh to a tsaya ne a ganshi ko ne ma in shiga gudu haka zai faɗa maka eh ka tsaya ne ka ganshi ko kai ma ka shiga gudu to kuma za ka ga irin gudun to a duba a gani ana gudun ana waiwaye ne ko gudun an fito ne gaba ɗaya eh duk akalur akalu ne zai baka labari shi ne zai baka labari to kaga an haɗa abu guda biyu suna kallo kenan wancan ya budu eh wato raf bi haqiqatul haqqi to daga nan ne zaka san hakikan gaskiya wal batil da wal batil batilan haqiqatun haqiqatul haqqi wal batil batila abin da yake na gaske tabbatacce banna an bannan da shi hakikiyan wa kashfan yaqiniyan kuma za maka kashafin abu yaqini ka gani la taltabisu alayhi al umuru ba a hada masa abubuwa wala tadhashahu mubilatul fitani kuma mawuyacin fitina baya rikitar da shi ko gistatul mustaqimi shi hankali shi yana tsakiya ne baina katafil haqqi wal batil tsakanin gaskiya da ƙarya ya wannan abin daga ji ka san cewa nan za a shiga rikici nan kuma akwai salama eh in aka bi wannan hanyar za a zauna lafiya in aka bi wannan hanyar kuma za a shiga rikici shi yana tsakiya ne shi hankali rabo yake tsakanin haƙu da batilu في كشف الحق والباطل يعرف بكيفية الموازنة ينا سن كيفية أن موازنة للأشياء ووضع كل شيء في في كفة الحق كم كومي ذا يميل الشيء نعم bangaren hannun dama a fi kafatul batil ko nan bangaren hannun hagu muka kadata shine mai barna wa yu'rifu bi suratul tarjih anan ne ake sanin to me yaji bainal ashai wal ma'adalati da a cikin abubuwa da adalci wanne za ya ce to in muka sa in muka dora wannan bai da gaskiya muka dora shi akan mai gaskiya nan to nan gaba fa za ta tashi ya dole da ta tashi to ya za a yi mu dora din kawai an bi son zuciya a a tsaya kawai akan gaskiyan ba za a dora ba sai an yi wannan shine hankali duk shine yake ba da wannan shine duk lokacin da aka ce ga abu gaskiya ga ƙarya sai aka ce za a duk mutumin da ko ɗauki wannan duk mutumin da ya zo ya same ka ya haɗa baki da kai aka cuci wani ya kai ne shugaba ko cin hanci ko girmamawa ya loba ka ka ɗauki ka ba shi abin da ba gaskiya ba saboda kai amfani da kujeranka to idan shi mutumin aka cuce shi aka ce a zo wajenka kai kuma kana son karɓan haƙƙinka ba zai yi da zo ba saboda ya san an taɓa haɗa baki da kai an cuci wani ba zai yadda ba to kaga wato abin ka bari kawai ka tsaya akan gaskiya shine asalin gaskiya eh ma dama mutum ba akan gaskiya yake ba in dai abin da zai wallahi sai ya rushe saboda gaskiyar ita gaskiya ce ƙaryan kuma ƙarya ce lama shuban ba a cakuɗa ta a cewa ta ba haka kawai ba komai duk abin da aka zo aka ce ga gaskiya ga ƙarya tsaya akan gaskiya in ka ce a bari ka ɗan koma wancan nan kana ganin lokacin da za a wuce ne to ba a wuce ba kana ciki eh kana ciki domin ka tafi ka tafi da kari over sai an dawo an warware in ba warware a nan ko a warware a can kaga ai bai ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wa hadha qalur rabbani wannan shi ake nufi da aqalur rabbani ya akhudhu al-ilma an Allah bila wasi'atin yana karban ilimi daga wajen ubangiji babu wasi'a la ta'taju ila ta'lim al-muallim ba ta bukatuwa wani malami ya karanta da kai wannan eh wannan baya yiwa wala ibar mudirin ko kuma wani baka labari bal kullu ma aradahu min al-ilmi duk wani abin da ka so shi daga ilimi akhadahu an al-haqqi za ka karɓe shi ne daga wajen Ubangiji bila wasiɗatin babu mala'ika a tsakani. Wa haza huwa al'aqal ladhi yajibu taqdimu to wannan shine gabata a gabatar da shi. Da mu iya bari, ko mu ƙara? Muna da minti. Suna ina maratibul aqal salasati to a maratibul aqali as-salasa martaban hankali uku ne al-awwal da farko huwa aqalur rabbani shine wanda muka yi magana da shi makansa allazi huwa mahadun nurur rabbani shi tsantsan haske ne na ubangiji al-munsibu fi badin wanda aka nasabta wa mutum ko aka ajiye wa mutum fil badini haqiqatul ruhi a cikin badinin haqiqar ruhi fa inna hadi shine mai shiryarwa wa mubligul ila al-gayati shi ne ke kai mutum ya kai gaya cikin abin da ake nufi wala yasilu ila hadal aqali ba kowa ne yake isa wannan hankalin ba illa al-arif billahi al-kamil sai arifi billahi al-kamil wanda ya zamo ya samu kamala Allah ka bamu Allah ka bamu wannan da shi ne ake kaiwa duk inda ake kaiwa eh wa martabatu sani martaba na biyu bil aqal cikin hankali ko aqalul kulli shine aqalul kulli alladhi istatara wanda aka boye shi bi kushuri min az-zulumatil hafiya an boye shi da duhu amma ba mai kauri ba ban kashifa lahu al-haqiqatul ashiya al-kauniyya sai ka dan buda masa waɗansu haƙiƙa na abubuwa na kaunu zahiran wa batinin da zahiri da batini wal farqu bainahu wa bain aqal al-awwali bambancin su da hankalin farko imma al'akalul awwal dan kashi lawal ashiya zahiran wa badina ko ya zamo hankalin farko ana buɗa masa zahiri da badini wa yu'ayinul asrar al hadar al qudusiyya yana taimakon sirrori na hadar al qudusiyya wa yajlisu ala kursi sulta al uzma ana zama da shi akan kujerar mulki ne waya hakumu fi jamil ashiya yayi kunci akan dukkan abubuwa bima yazidu da abin da zai karu fatan ta'ala lahu ya aiwatar da abin da zai wala ya sa sha alai shehun ba zai yadda wani abu ya zama na sabawa ba shi akalul awwal kenan ba akalul kulli ba wannan ana yaye masa amma a nuna masa ma ba da hukunci kaman wancan wa ma akalul sani akalul sani din nan allazi wa akalul kulli fa innahu itajabat anhu al-hadaratul ilahiyya ya samu son zuciya shi ne kawai mu ce haka bi hajrin kasiratin abubuwa da yawa gashi nan ya tafi amma hijabin ya mara yawa da yawa ولم يعزى بشيء من أثران الحضارات القدسية بيربوت ده حضارات القدسية نصر ككبا إلا أنه سيديشي انكشف له حقائق الكون أن بودا مسا حقيقة الكون ظاهرة وباطنة لكن بنور الإلهي da haske na Ubangiji wazifa fiye wanda aka jefa masa fata kuma sai yi hukunci fi a shiyayin cikin wasu abubuwa bi ma yazidu taratan wata rana abin ya karu yanfazu muradahu ya zartar da lamarinsa wata ratan wani lokaci ya sasa alai muradahu ya samu sabanin biyan bukatarsa wa urifal mawaridul umur ana sanar da mawaridul umur wa masajiriha da masajirinsa min zawahirul kaun daga zahirin kauna ne la min batil hadaratul qudusiyya ba daga batin hadaratul qudusiyya ba fa innal ma'rifata domin sanin allati ta ci anil batin hadaratul qudusiyya wanda ke zuwa a batin hadaratul qudusiyya bi haqiqal kauni zahiran wa batinan a haqiqan kaunu zahiri da batini yake zuwa wal ma'rifatu allati ta ci min zahirin akwani shi kuma ma'rifar da take zuwa ta zahirin akwani algaibiyya ce wanda take koyi a zahira wanda ta bayyana bainahuma baunun ba'idin tsakanin su akwai nisa mai yawa wal akalul kulli shi akalul kulli fi hadhihi martabati a wannan martaba yuzanul ashiya ana yana ado abubuwa ne bil qisadil mustaqim akan shi ma yana yin hukunci a daidai irin nasa wa yuraful ashiya yana sanin wani abu wa awaqiliha yana sanin karshen abu wa ma tu'awwalu ilayhi yana sanin abin da aka yi tawili a kansa ko min akbar al masalibi yana daga cikin abubuwan nema wa alaha kuma yana daga cikin madaukakansa wa in kana qababil amru an buluji rutbat al aqal rabbani ko da yake yana da hukuncin da bai kai wancan hankalin farko ba fa innahu shi din ma mataki na biyu yafidu ifalatin azimatun yana ba da fa'ida fa'ida mai girma wala ulumun yana da ilimai wa ma'arifun yana da ma'arifa jasimatun mai girma illa anna fi suwaril aqwani faqat shi amma akan suran kaunu ne kawai eh yake zuwa aqalus sani kenan aqalul kulli wa hadha al wannan hankali yashtaraku fi al-mu'min wal kafiru ana ba wa kafiri ana ba wa mu'mini ana ba wa kafiri ana ba wa mumini ban da wancan faqad yuta hadha al-aql sani ana ba da wannan hankalin na biyu ba azul kafarati wasu daga cikin kafirai bidawa min muhalafatin li hawa dan akwai kafirin da suke saba wasu zuciya da wannan suke samu Ibrahim al-Adhama kamar haka in ban manci ba wata rana ya fita yana sayyaha sai gamu da wani sai suka zauna ba musulmi ba ne sun yi kwana uku ba wanda ya ci ba wanda ya sha sun suka yi kwana uku ba wanda ya ci ba wanda ya sha ranar cin abincin sai ya roƙi Allah sai wani balarabe ya taso daga kan ruwa sai ka musu abinci sai suka ci sai ce to ranar naka kai ma haka za yi ranar nasa ya ce to kai kuma kawo shi kuma da yi nasa sai kare ya riko gurasa ya zo masa da shi sai ce to nawa ya fi naka eh saboda haka ka musulunta sai ya ce ba zai musulunta ba ka musulunta ya ce ba zai musulunta ba sai ya tashi sai ya tafi a kan ruwa ba musulmi ba ne a kan ruwa ya taka ruwa ya tafi to da aka zo sai ya zo gidansa sai ya sallama da shi kamar haka kamar na samu ta halibi cikin kwakwalwa na amma dai akwai natijan da nake son fitar ko ibrahim al'adama ko wanda ga cikin sufaye ko na haɗa abubuwan guda biyu dukkan na san su dai hakan amma saboda mai abin ya rike abinsa amma dai zan ba da natijar a gane ma'ana insha Allah sai ce da ya zo ya sallama a gidan ba yahuda sai ya zo da wuka tun da ya ce musulunta ya ƙi ya kamata wannan zai wahalar da mutane da yawan abin da yake na hawari al'adati ya kamata ya ba duniya da ya yi sallamawa da yahudan sai amsa masa sai ya ce to amma wukan da ka zo da shi ka jefar tukuna kafin ka shigo in ji ba yahuda sai ya yi mamaki da ya shiga sai ce na ce ka musulunta kaƙi'e ya kai ka san na zo da wuka sai ya ce saboda sabawa son zuciya na ne duk abin da zuciyata ta faɗa min to don saba mata da haka na sani sai ya ce a shaɗa Allah ilaha illallah wa shaɗa annan Muhammadu Rasulullah sai musulunta ta to ya da na ce ka musulunta kaƙi ya ce ai da yanzu zuciya na ne ta ji ba ta son musuluntan gabaki daya shi na saba mata na karɓar musulunci saboda haka akwai mutane da yawa wanda ba musulmai ba sun kaci akan kin hawa mutu ba har kiristocin nan da kake gani har kiristocin nan ai ba a sanin maci tuwo sai ne ta kare eh ai mutum bai mutu ba gama halittarsa ba wannan mu muna cikin addini ma suna ta jefa mu a wuta wanda kake ganin kamar banza ne sai an je ranar tashin kiyama ka ga mutum yana cewa ina son cece ka Allah wallahi kai a duniya kana ganin kamar mutumin banza ne amma ya tafi ya yi muhalafatu ya saba wa son zuciyarsa akwai abubuwa da yawa wajen muhalafan nan warti ka'im li hadaratul qudsi ya hau hawa zuwa ga hadaratul kursi wala yubniyanu shay'a li adam al imani amma ba abin da ya amfanar da shi saboda ba imani amma yayi idraki yayi idraki amma ko ba zai hau hadaratul kursi ba eh eh yayi idraki lakin yazharuna bi hawasihim yana bayyana da kebantattun su ai aqalul kulli fid dunya a duniya min kashif ba'dul guyubi kaman Nostradamus, Damasco, or the man who know tomorrow. Ai, in ka lura ya faffaɗa abubuwa da za su zo, ta yaya gane? Ta yaya gane wajen shekara ɗaruruka za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. Kuma ga shi da ba musulmi ba ne, wannan hadaran ne. Amma wajen tsakaninsa da Ubangiji wani abu ne, amma fit duniya an yaye masa wani abu, mun kashi babu guyobi, an yaye masa wani abu a cikin duniya. Wata sarrafi babu hawasi, an sa su samu tasarrufi cikin ba'alin waɗansu abubuwa wani asarari, wannan fuzil kalimati da zartar da waɗansu kalmomi fi kasirin min al'umuri, su faɗi abu Allah ya tabbatar, lakin nahu sai dai haka istijirajan lahum, istijiraji ne, ila ma yuridu bihim saboda Allah yadda yake so min ihlaki lahum yanda Allah zai halakar da wasu da su fil akhirati al akhir afana Allah an zalika bi manni wa karami Allah ya kiyaye mu kutar da mu albarka annabi za mu tsaya anan akwai abubuwa da yawa wanda a hakikanin gaskiya waɗansu wanda kake gani ba musulmai ba sun sani sun sani kuma sun gane abin sun san abin kuma in sun faɗa za ka gani to sai ka ga to kai gari kana ta fafutuka amma haka duwa ya ga sun yi wani mu'amala da ubangiji a haka to annabi muhammadu shine ki tsakaninsu da allah za su iya gane wani abu amma ma dama ba su shigo ta harkar annabi muhammadu ba shine ba su da imani suna cewa sun yarda annabi muhammadu shi kenan kuma sai a buɗe musu gaba ke da annabi muhammadu shine komai alhamdulillah wasu wasu ala rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار الأجل صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد جعل الناس لك وحيد سبحان ربك رب العزة عما الحمد لله الفاتح